وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم إن إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أولنا يمتي من البركة يمتين الحميس ليك وتر رمضان رمضان ناشكرا دبو ليدا لري هدو دا أربعين دا هدو hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara 2023 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki Allah da ikonsa da falalarsa ya nuna mana Ramadan na bana muna roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda ya nuna mana farkon wannan wata cikin ƙoshin lafiya da imani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka mana azumci ko mu ibada a wannan wata mai alfarma da ikhlasi da dacewa da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yan musulmi dole mutum zai farin ciki da saduwa ko a isa ga watan ramadan to amma muhimmi daga ciki mutum ya roki dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na za ka ribaci wannan wata ba wai azumin ba ne ko kuma da kai aka fara azumi aka gama ba wannan ba ne shin ka ci ko za ka ci moriyar azumin za ka ribaci lokacinka za ka amfana da wannan lokaci mai girma lokaci mai albarka lokaci mai alfarma wanda a shekara ne so ɗai kawai zai zo su saboda haka dole mutum ya mai da hankalinsa akan wannan inda za ka san za ka ribaci wannan wata ko ka ribaci ko baka ribace shi ba ka auna tsakanin rayuwarka kafin azumi da kuma cikin azumi akwai bambanci kowa ya san rayuwar da yake kafin watan azumi kowa ya san dangane da sallarka da zikirinka da ambatan Allah da kiyamun lairi da karatun alkur'ani ka san abin da kake yi da shigowar watan ramadan ka samu canji ka samu ƙari a wajen zikiri wajen karatun Kur'ani wajen istighfari wajen qiyamul laili wajen sada zumunci wajen ciyarwa ayyukan alkhairi sai ka auna ka gani inda akwai canji to kana cikin ni'ima in ku babu canji akwai matsala to shi yasa saboda mu samu canji Allah mu da hukin sarki shi da kansa ya kawo canji cikin tsarin wasu daga cikin halittunsu ya tabbata a hadisi idan watan azumi shigo malamai sun sha gawa mana me yake faruwa ne za a ne daure shedanu za a bude kofofin gidan aljanna za a kuma rufe kofofin gidan wuta wannan ba canji ba ne to ake so kai ma ka canja Allah ya shirya ma duk wata dama har Allah zai sa mala'iku za su yi kira ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsil ya kai mai son aikata aikin alkhairi ka gabato ka taho lokacin alkhairi yayi lokacinsa ne wannan kada ka bari dama ta kubce maka kai kuma mai son aikata sharri to wannan ba lokacinsa bane ka dakata amma duk da haka azumi ya shigo ya wuce ba wani canji da ka samu rayuwarka akwai matsala to sha sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa da yawa daga cikin masu azumi ba su da rabo daga cikin azumin su babu abin da za su samu illa kawai sun sha wahalar yunwa sun sha wahalar kishi ba su sha ba ba su ci ba wannan wahalar kawai ita ce rabansu amma lada ba su da komai saboda haka dole sai mun dage ɗan uwa daga azumin bara zuwa yanzu a rayuwarmu abubuwa da yawa sun faru abubuwa na farin ciki abubuwa na bakin ciki da yawa daga cikin uwa wanda muka yi azumi bara tare da su yau ba sa ne bara an fara azumi tare da su an yi tafsiri tare da su an gama da niyyar bana ma da su za a yi azumi haka wannan shi wannan shine abin da ke tafi a ransu to amma Allah ya hukuncin sa suna cikin kabari yanzu to Allah ya gafarta musu Allah ya haskaka kaburan su abubuwa da suke faruwa daga lokaci zuwa lokaci ko wanda ya yi nisa ko wanda yake kusa musamman abubuwan da suka faru nan kurkusa da ke mutane suna da sauran mantuwa yana da kyau a tunatar da su in za a yi tunawa a wannan shekara cikin watanni biyu din an ga jarabawa iri-iri akwai jaraba ta shafi duniya gaba daya irin abin da ya faru a tusar turkiya da siriya an yi girgizan ƙasa mutane dubbai sun mutu dubbai sun samu rauni yara dubbai sun zama ta marayu mata dubbai sun zama ta zaurawa masaje da yawa sun rasa matansu iyaye da yawa sun rasa yaransu ɗayansu an yi asarar dukiyoyi na biliyoyi mutane da yawa sun rasa gidajensu a ƙasar siriya da turkiya sannan idan ka zo nan ƙasarmu musamman jihar borno cikin wata ɗaya da wuce nan mun ga ɗan abubuwan da suka faru an yi babbar gobara a kasuwar wato maiduguri monday market an jima ba ga irin wannan gobaran ba an yi asaran miliyoyi biliyoyi biliyoyi na dukiya mutane sun rasa sana'arsu sannan kuma bayan sati biyu ko sati uku ne satin da ya wuce aka samu gobara kasuwar gamboro can wajen area biyu ma an samu amma abin bai girma ba amma an samu gobara to duk wannan jarabawa ta Allah ta'ala wato ya jarrabi a bayansa kamar yadda take a wancan lokacin an tunatar da mutane abin da ya dace su yi dangane da irin waɗannan jarrabawa iri-iri da suke faruwa akwai bukata sake tunatar da mutane abu na farko wato wannan suna ce da Allah subhanahu wataala Allah yake jarrabar bayansa Allah da Allah dama ya riga ya rantsuwa cewa dole zai jarrabi bayansa ya riga ya wannan hukunci saboda haka a rububi kadarar Allah subhanahu wataala ai haƙuri domin wani sa'ilin za a jarrabi mutum idan bai yi hankali ba kuma sai ya fara cikin wata jarrabawar za a jarrabe ka idan baka bi da hankali ba sai ka fara cikin wata jarrabawar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai jarrabe bayansa man radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhat duk wanda Allah ya jarrabe shi ya yarda da hukuncin Allah yace wannan abin daga Allah yake dukkaninmu na Allah ne bayan Allah ne ga Allah zamu koma to sai Allah ya yarda da shi wanda kuma ya yi fushi don me hakan ya faru gare mu yana daga cikin jarrabawa idan mutum irin wannan jarrabawa babba lokaci guda musamman yana kamar abin da faru a wanda market wani jarinsa ya kai naira dubu ɗari ya kai shekara arba'in yana wannan kasuwanci amma lokaci guda duk sun tafi wani duk miliyan hamsin wani miliyan talatin wasu ma kamar za su haukace su shiga cikin irin yanayi daban-daban wani mai kila ya buri bakinsa ya faɗa bai ma sun san da ya faɗa wannan ba ya Allah mai muka yi maka ka jarrabe mu da wannan to kaga idan mutum Allah ya jarrabe shi in bai hankali ba sai ya fara cikin wata jarrabawa to shi yasa manzo Allah yake cewa man radiya man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat kuma in jarrabawa ta faru kafara ce in dai har mutum ya imani ya yarda cewa wannan abin daga Allah yake to ba zai tafi a banza ba to muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan jarrabawa da ta faru ga ƴan uwanmu Allah ya sa musu kafara Allah ya maye musu da mafi alkhairi kuma ba za ka san darasi da za a koya daga irin wannan jarrabawa idan ta faru manya-manyan jarrabobi idan suka faru za ka san girman al'imanu bil qada wal qadar a haka kana karantawa cikin rukunin imani akwai al'imanu bil qada wal qadar imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa ka karanta a fasara ma ka wuce duk abin da ya faru alkhairi ne daga Allah sharri ne daga Allah da ɗari daga Allah ba ɗari daga Allah abin farin ciki daga Allah bakin ciki daga Allah duk daga Allah wani abu ne mai sauki in kana karantawa da harshenka ko ana fassara ma kana ji amma ran da abin ya same ka ka ce wannan abin daga Allah yake Allah ne ya hukunta ka tsaya da harshenka har cikin zuci wannan shi yake da wahala yanzu ko wannan gobara da aka samu ta farko da ta biyu ba ana manganu ba ba ana dangana ga wasu ba su wane ne suke yi ana tuhumar su wane ana tuhumar su wane kaga na an manta da alqada wal qadar kenan to shi yasa an wata jarrabawa ta faru in ba hankali ba sai a fara cikin wata jarrabawa kila wadda ta fita musamman jarrabawa wadda za a taba imanin mutum a taba maka imaninka imaninka ya koma baya ga asarar dukiya ga wahala sanda kuma mutum ya rasa imaninsa to Allah kiyaye kuma suna ta karantar duk wanda Allah ya jarabe shi ya roki Allah Allah ya bayyana masa da mafi alkhairi to muna kiran mu ga ƴan uwa waɗanda wanda mun shafe su kada su kosa da addu'a kada su gaji da addu'a su ta addu'a cewa ya Allah wannan jarabawa da kai mana ya Allah kai ka san da halin mu ya Allah ka sa mana kafara ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka maye mana da mafi alkhairi a ci gaba da wannan addu'a daga cikin darussa da za a fahimta in ma abin da faru daga girgizar ƙasa da aka yi a turkiya da siriya da kuma irin gubara da aka samu yanwa musulmi wato babban darasi da za a koya wato rashin tabbas a wannan rayuwa ta duniya wannan shine babban darasi za a koya wannan rayuwa ta duniya ba ta da tabbas duk inda tunanin duk inda ka kai ga wato yawan karfi wato yawan karfin mulki ko yawan dukiya ko yawan ilimi fadin ilimi to babban abu da ka fahimta shine wannan rayuwar babu tabbas cikin minti ɗaya ko kasa da minti ɗaya komai zai iya canza abinda masanin girgizan ƙasa suke faɗa duk lokacin da galibi lokacin da girgizan ƙasa take ɗauka baya wuce minti 45 galibi sakan 45 abuwan sakan 45 sakan 45 a cikin sakan 45 din nan za a girgizan ƙasa mutane dubu 40 sun mutu an yi asaran biliyoyi na dukiya gidaje dubbai sun rushe duk nawa sakan 45 bai wuce kiftawar ido ba ko wannan gobara da aka yi ranar asabar an yi zabe mutane sun je suna gidajensu suna tunanin gari zai waye za a zo a bude shago a ci gaba da harkoki amma cikin dare aka samu labarin cewa wani ka duke sa gaba ɗaya ta kone to wani rayuwar ba tabbas to sha sa kada ka rudu in ka samu kada ka rudu mulki ka samu duki Allah ya baka matsayi Allah ya baka kada ka rudu ka rudu da wannan matsayi wannan dukiya da Allah ya baka komai zai iya shingawa sannan abu na biyu idan ba ka da shi kada ka tada hankalinka ka ce sai na samu ko ta yaya domin ta yi ka samu kuma lokaci guda Allah ya canja da wani abu ya shiga cikin jarrabawa to wannan babban darasi da ya kamata koya daga cikin abubuwan da suke faruwa ko suka faru wannan rayuwa babu tabbas in baka da shi kai hakuri in kana da shi kada ka rudu kada san duniya ya sa ka shiga hakkin Allah subhanahu wataala ka wuce iyaka kuma kiranmu ga ƴan uwan musulmi waɗanda suke da hali ‘yan uwa da su suka jarraba wannan ajube su da idan rahama musamman waɗanda Allah hore za su fadda zakka yana da kyau ko wajibi ne ma a kalli waɗannan ‘yan uwa da idan rahama a neme su a taimaka musu domin kai da kake zaune lafiya da dukiyar ka kai ba baka san me zai faru gare ka gobe ba muna fata dai Allah ya kare amma baka san me zai faru gare ka gobe ba saboda haka in ka taimaka wani a yau wanda yana cikin jarrabawa ba mamaki gobe kai ma Allah ya jarrabe ka Allah ya Allah ya koro ma wanda za su taimaka maka saboda haka yana da kyau musamman muna cikin watan azumi watan azumi da wata ne na ciyarwa na taimakawa saboda haka almuslimu aful muslim duk abin da ya samu dan uwanka musulmi tamkar ya same ka ne a taimaka wa wadannan ƴan uwa wadanda wannan abin ya shafa daga cikin abubuwan da suka faru canji da aka samu wahalar da kuma ya faru shi ne maganar zaɓe siyasa da aka yi an yi zaɓe an zaɓi shugabanni kuma kafin zaɓen nan mutane samu rayukan daban-daban wasu suna ganin wannan shi ne alkhairi wasu suna ganin wannan shi ne alkhairi kowa ya ja abin da ya ga dama abin da yake ganin shi ne alkhairi amma kuma Allah ya riga ya hukuncinsa a matakin shugaban ƙasa a matakin gwamnoni a matakin majalisun wakilai na majalisun tarayya da na jihohi saboda haka muhimmi daga si kamar yadda yake a wancan lokacin malamai da yawa sun fadakar an fadakar a wajen karatu da wa'azi da hudubobin juma'a a manta da abin da ya gabata na sabanin fahimta kada a kulla gaba wani abu ne na ishtihari wannan yana gani mr a shine wanda ya dace ya shugabanci wani yana gani mr b shine wanda ya dace ya shugabanci to karshe Allah ya ba mr a kai da kake goyon bayan mr a ba dabara ta ku bace ba karfin ku bane ba ilimin ku bane suka sa kuka samu wannan mulkin Allah ne ba ku ya kamata a san da wannan shi Mr. B da bai samu ba ba wai saboda shi dolo ba ne ko saboda shi mahaukaci ne ko ba ya da dukiya ba a Allah bai rubuta rabansa ba to dole a fahimci wannan ina ka fahimci wannan sabani da aka samu sai a manta da su kada a kulla gaba domin yan uwantaka ta addinin musulunci tana sama da komai siyasar za ta wuce dukiyar za ta kare duk za a mutu za a ji a tsaya gaban Allah subhanahu wataala babu wanda zai ji da wani mulki babu wanda zai ji da ko sisi ko turo ya tsaya gaban Allah kowa zai ji ya tsaya gaban Allah abinda zai fidda mu gaba ɗaya mu gaban Allah shine at-taqwa tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum saboda ka abu ne na rayuwa zai zo ya wuce kada a kulla gaba sannan mu ci gaba da wato fatan alkhairi mu faɗi alkhairi da bakinmu da harsunanmu kada mu ce tun yanzu mu fara ai babu abin da za su yi ba wane kuka zaba a matsayin gwamna ba ai za su sai kun gani ba wane kuka zaba a matsayin shugaban ƙasa ba ai sai kun yi kuka da kanku kada ya fatan sharri wanda halinmu ne ai fatan alkhairi insha Allah za a samu gyara insha Allah za a samu canji in sha Allah za a samu adalci a fatan alkhairi sannan kuma a taya shugabannin nan da addu'a Allah madaukakin sarki ya kama musu Allah ya taimaka musu Allah ya sanya imani da tausayi a cikin zakatansu Allah ya sa su fahimci adalci Allah ya ba su ba su ba da shawara nagari to irin waɗannan addu'o'i ya kamata mu yi domin idan muna waɗannan addu'o'i in ma ba samu adalcin da ake so ba addu'ar ba za ta fada banza banza ba ba mamaki Allah madaukakin sarki ya kawar da wani sharri wanda ke ba dan addu'o'in da muke yi ba da wannan sharrin ya same mu shi abu ai guda biyu ne ka samu alkhairi sannan kuma a kawar da sharri kai ka roki Allah alherin ne to amma ka samu alherin ba amma a sanadiyar wannan addu'a Allah madaukakin sarki ya kawar da wani sharrin da kai baka sani ba saboda haka addu'o'in nan kada mu garaje akan su mu shiga da addu'a wadannan shugabanni Allah ya kama musu a domin in kai mummuna addu'a matsalar za ta dawo kanka ne kai kai ne da asara in ka zage shi ya zama wata matsiyaci mara imani mara tausayi kai ne zaka sha wahala kai ne zaka sha wahala saboda haka mu tsare harsunanmu mu fatan alkhairi mu addu'a sabanin ra'ayi da aka samu wannan ya riga ya wuce a fuskanci gaba a haɗa kai a yi abin da ke zai amfani mu a rayuwar mata duniya da zahirinmu gaba ɗaya allah madauki sarki ya datar da mu dangane da tafsiri za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muka saba a gwargwadon yadda ya sauwaka za mu yi bayani gwargwadon yadda ya sauwaka da fatan Allah madaukakin sarki ibabu ikhlasi da kyakkyawar aniya dukkaninmu musa kyakkyawar aniya zakatanmu mu kyautata aniyarmu mu zo gurin tafsiri mu saurari tafsiri da niyyar mu fahimci abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa abinda Allah yake so daga gare mu da kuma da niyyar aiki da abinda muke ji kada ka zo da niyyar kawai ka saurari tafsiri ka ji sabbin abubuwa me sabo a cikin tafsirin malam to wannan akwai matsala ka zo da niyyar ka saurari tafsiri da niyyar me Allah yake so daga gare menene abin da idan na aikata zan samu yardar Allah zan samu nada a gurin Allah zan samu rahmar Allah subhanahu wataala to kaga wannan ani wannan aniyya na da tasiri wajen Allah ya hore maka kai aiki da abin da kake ji na wa'azi wa'azi ba abin da ba a ji ba kullum muna cikin sa amma idan an kwatanta da yawan wa'azi da ake yi da yawan tafsirai da ake yi da kuma aikin da muke yi a ƙasa a zahiri akwai alamar tambaya saboda haka musa aniya a cikin zukatanmu cewa za mu saurari tafsiri da niyyar aiki da abin da muke ji tare da addu'a ana madaukin sarki a ya hore mana wannan shekarar ta gabata mun tsaya aya ta hamsin da tara a cikin suratul tauba yau kuma za mu ci gaba daga aya ta sittin barin Allah subhanahu wa ta'ala inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin aya da take magana akan waɗanda ya cancanta a ba su zakka saboda haka waɗanda Allah ya hore musu suna da dukiya to su shirya tafsirin bana da kansu za mu fara Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم Allah ta'ala yake cewa innamas sadaqatu ana bada zakka ne kawai lil fuqara'i ga matalauta talakawa wal masakin da miskinai والعاملين عليها دما سو aiki akan zakka wal muallafati qulubuhum da wannan da ake lallashin zakatan su kuma ana ba su zakka wa fir riqabi ana ba da zakka wajen enta bayi wal gharimina ana ba da zakka ga masu bashi wadanda ake bin su bashi wa fi sabilillah ana ba da zakka wajen jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa bin sabili da matafiyi wanda yana cikin bukata shi ma ana bashi zakka faridatan min Allah baiwa wadannan ba da zakka wannan farilla ce daga Allah subhanahu wataala wallahu alimun Allah masani ne hakimun mai hikima ne wanda ita aya ta 60 a cikin suratu at-tauba a wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayyana waɗanda suka cancanci a basu zakka idan ba manta ba ko in aka koma aya wadda take kafin wannan aya fadin Allah subhanahu wataala ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوطوا منها رضوه وإن لم يؤطوا منها إذا هم يسخطون الله yake faɗa mana dangane da munafukai Allah ta'ala yake cewa wa minhum daga cikin munafukai akwai man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda yake yana zargin ka yana aibata ka dangane da zakka mana yana aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da manzon Allah ya raba zakka ya bai wa waɗanda suka cancanta waɗanda ba su cancanta ba manzan Allah bai ba su ba sai ga wasu munafukai su zo suna sukan manzan Allah suna zarginsa don me su bai ba su zakka ba don me ba a ba su ba suna zargin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ya ba mu labarin su fa in utu minha radu idan aka ba su daga zakkar aka dauki wani abu na zakka aka ba su za su gamsu za su yadda za su yi farin ciki cikin manzan Allah ya adalci cikin manzan Allah mutumin kirki ne manzo Allah mai tausayi ne ana fahimta wa illam yu'taw minha idan ba a basu daga zakar ba dan ba su cancanta ba idahum yaskhatun sai ga gansu nan take sun juya suna fushi za su yi maganganu dan me ba a basu domin wani alamar na raunin imani su me Allah ba wai suna duba me Allah ya ce me manzo Allah ya ce ba kullum suna duba mecece maslahar su su komai munin abu idan ya yi musu abin yana da kyau komai kyawun abu idan su bai faranta musu rai ba ta wannan abin bai kyau ba ta wannan hali ne na munafunci musulmi kullum yana duba abin da ya dace da abin da Allah yake so da kuma abin da ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so do suka yi wannan zargin sai Allah ta'ala a wannan ayar Allah ta'ala yake bayyana cewa abin da ya sa ba ba ku zakka ba domin ku ba ahalin zakka ba ne domin zakka akwai waɗanda suka cancanta saboda haka kada ku zargi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka cancanci zakka Allah madaukakin sarki shine da kansa ya bayyana bai ma baro manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to shine Allah ta'ala ke cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin zuwa ƙarshen aya wannan ayar ta kunshi raddi ga munafikai waɗanda ba su gamsu da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan ayar tana nuna mana fuska ɗaya daga cikin fuskoki na irin yadda addinin musulunci ya damu da zakka domin akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayi shi yasa sau da dama a cikin alkur'ani kusan ko ina a cikin alkur'ani in aka ambaci a yi sallah ana hada wa da mai a ba da zaka wa aqimu salata wa atu zaka wa aqimu sala sai da tsalla hakki na Allah subhanahu wataala idan aka tsaye da hakkin Allah ba a tsira ba dole sai an tsaye da hakkin bayi an ba da zakka musulunci ya damu da zakka sosai rukuni ne rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci har ma musulunci ya shar'anta idan mutum yana da hali yana da dukiya dukiyarsa ta kai nisabi yace ba zai bada zakka ba shugaba yana da iko karbi da yaji ya karbi wannan zakka in ma ya kama a yaƙe shi haka sai na bukar yayi ba rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka samu shubuha ai za a bada zakka ne ga manzon Allah dinna manzon Allah baya nan ba sai an fada zakka ba sai na Abubakar ya yace zai yaƙe su sahabbai ba su yarda ba a farkon al'amari amma yi musu bayani suka gamsu aka yaƙe su aka tabbatar da rukunin zakka to sha sa wasu malamai suke cewa in ana maganar cewa kwato haƙƙin talakawa kwato haƙƙin talakawa daular musulunci ita ce daula ta farko domin daula ta farko wadda ta tsaya domin ta kwato wa talakawa haƙƙinsu ita ce daula ta farko ta tsaya ta yaƙi domin talakawa ta samu haƙƙinsu shi ne sayidina abinda sayidina abubakar ya yi da sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin fuskoki na lura da zakka da bada muhimmanci Allah madaukake sarki shi da kansa ya bayyana waɗanda suka cancanci a basu zakka Allah subhanahu wataala bai barwa ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ba wanda ga cikin abubuwan da wannan sura ta tauba wato ta fita daban wajen damuwa ko nuna muhimmanci harkar zakka akwai kamar abubuwa guda uku abu na farko bayyana waɗanda suka cancanci zakka a nan ne kada aka bayyana cikin alkur'ani suwa za a ba zakka amma an sha nanatawa a ba da zakka a ba da zakka a ba da zakka a ba da zakka amma waɗanda suka cancanci zakka gaba ɗayansu a wannan sura ne aka bayyana sannan abu na biyu a wannan sura an bayyana azabar waɗanda ba sa ba da zaka wallazi ne kan yuzuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim waɗanda suke wato taskar wato zinariya da azurfa suke tara dukiya ba sa ba da zakka kai musu bishara da azaba mai radadi azaba mai tsanani sannan kuma a can gaba a surar abu na uku wadda za mu fahimci irin yadda wannan sura ta nuna muhimmancin zakka wannan sura ta faɗa mana a cikin wata aya idan aka ba da zaka mai zai faru khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala Allah shine mahalicci yana ba da umarni ai kaza amma kuma sai ya faɗa mana idan kun yi kaza ga irin amfanin da za ku samu domin dan adam babu abin da baya so kamar aikin banza shi duk abin da zai yi ka fada masa ya san wani amfani zai samu kuma wani sharri za a kawar daga gare shi amma kai ta bashi umarni ita yin aiki bai san mai zai samu ba bai san wani amfani zai samu ba akwai matsala to shi yasa Allah ta rake cewa ku yi sallah ku yi azumi ku ba da zakka ku yi imani za a ba ku gidan aljanna idan kun yi wannan za a kare ku daga wutar jahannama to wannan sura ta faɗi wadannan abubuwa guda uku ta faɗi suwa za a ba da zakka suwa za a bai wa zakka sannan kuma hatsarin rashin ba da zakka sannan kuma amfanin ba da zakka ta waɗanda suke da dukiya Allah ya hore musu su ba da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala Allah malaukin sarki yake jarraba bayinsa da ba da dukiya da hana dukiya idan Allah ya baka dukiya Allah ya jarrabe ka domin zai baka dukiya kuma Allah zai ce da kai ga yadda zai za ka yi da dukiyar kai wakilin Allah ne a cikin dukiyar aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku imani da Allah da manzansa ku ciyar daga dukiyar da Allah ya sanya ku wakilai a kansa Allah baka miliyoyi Allah baka biliyoyi wannan dukiya ta Allah ce wa atuhu min malillahi alladhi ataku saboda kai wakilin Allah ne sai ka zartar da hukuncin Allah subhanahu wataala a cikin dukiyar Allah da ya baka to ga wannan Allah ya jarrabe ka babu shakka zaka ji dadi zaka gina gida mai kyau zaka hau mota mai kyau zaka sa tufa mai kyau ka ci dadi ka auri mata kyawawa ka yi tafiye tafiye a fadin duniya gaba daya amma kuma ka tambayi kanka shin ka ci jarrabawa da Allah ya maka kana ba da haƙƙin Allah ta yi ka ji daɗin duniya amma baka yi sa ba ka fada cikin fadin Allah subhanahu wataala fa bashirhum bi azabin alim Allah ya kiyaye ka wannan shi an jarrabe shi wanda an bashi dukiya sannan bangare na biyu wadanda aka ce su a ba su zaka ba su da halal lil fuqara lil fuqara wal masakin da sauransu kai ma Allah da ya hana ka bai baka dukiya ba dan baya son ka ba ba dan baka da imani ba malam ina kiyamun laili shekara ashirin ina azumin litinin da hamin shekara arba'in malam har yanzu wallahi ci da sha da ƙyar kullum wasu yana roki Allah kaga anan yana nuna damuwarsa don me shi bawan Allah salihi ne amma Allah baya bashi dukiya Allah ya jarrabe ka ne ko ba mamaki wannan shine alkhairi gare ka kana kiyamun laili kana sallan daren nan anda Allah ya baka miliyoyi ko hanyar masallaci ba za ka ɗauka ba haka yana faruwa da yawa sau nawa aka ana samu daga cikin mutane yana tare da jama'a da shi ake zuwa wa'azi da shi ake zuwa tafsiri kullum yana sahun gaba a masallaci amma in ya samu duniya rabansa da masallaci ma sai da Allah kiyaye to shi yasa wani sa'ilin Allah yakan hana Allah zai hana ka wani abu ne domin wanda shine mafi alkhairi gare ka kai baka sani ba addu'o'i da kake kuma ba sa fada wa banza kila Allah Allah canja ma da lafiya lafiyan kallau ba ka da cutar suga ba ka da hawan jini ba ka da kidney ka lafiya kai baka sani ba an hana ka dukiya kana korafi amma an canja maka da wanda baka sani ba saboda haka wanda aka bashi jarrabawa ce wanda ba a bashi ba jarrabawa ce saboda haka shi wanda aka bashi ya gode wa Allah ya ci jarrabawa ya bada haƙƙin Allah wanda ba a bashi ba wanda ba shi da shi ya yi haƙuri kada ya ji haushin wanda ya samu Allah ne ya yi ba shi ne ya yi ba ta Allah samu dace Allah ta halatta inna masadaqatu innama adatu hasarkum ma'ana Allah ta'ala yake takaita wadanda za a ba su zakka a cikin sinfi guda takwas da Allah ta'ala ya ambata ba za a fita wajen wannan ba idan aka fita daga cikin wadannan guda takwas aka ba wa wasu wadanda suke ba wanda Allah ya ambata ba to ba ba da zakka ba an shiga hakkin Allah subhanahu wataala as-sadaqatu jam'i ne na sadaka sadaka ta farilla zaka ma ana kiranta sadaka sannan kuma sadaka ta nafila ma ana kiranta sadaka a nan dai abin nufi a nan a sadakatu zakka wadda take wajiba wadda take dole sai an fitar malamai suka ce Allah ya kira sadaka da sadaka an dauko daga asidik gaskiya domin ba da zakka ba da sadaka na nuna gaskiyar imanin wannan bawan Allah kai lissafi shekara ta zagayo ta kiwo ka lissafa dukiyarka zakarka sun ta kai wajen miliyan ɗari ka danna zuciyarka ka ɗauki miliyan ɗarin nan gaba ɗaya a lokaci guda ka bai waɗanda suka cancanta yana bukatar imani yana bukatar gaskiyar imani dukiyarka kai ka sha wahala ka samu amma wani yana da bukata ya zo ya ce da Allah a taimaka mun fi sabilillahi ka dauki naira dubu goma ka bashi dubu talatin ka bashi dubu ashirin ka bashi saboda Allah yana bukatar imani yana bukatar imani to shi yasa aka ce Allah ya kira sadaka wadda take wajiba ko sadaka wadda nafila da as-sadaqat don wannan aiki ne na imani Allah ta'ala yake cewa lil fuqara'i ana bada sadaka ana bada zaka ga fakirai fakiri shine wato wanda ke ba mawadaci ba talaka mabukaci wanda bai mallaki abubuwa na bukatarsa ba kuma talaucin nan mataki mataki ne akwai wanda yake ci da kyar sha da kyar tufa da kyar gurin zama da kyar takalmi da kyan wani sa'ari ma kudin mota kurke naira hamsin na keke na fi dinan da kyar a ƙasa yake tafiya wani masu nasa mai talaka akwai wanda yake ci da sha yau ya samu gobe ya samu ba akwai kudin na fi rigunarsa ɗaya biyu uku kaga wannan ya dara wancan amma shi masu nasa mai talaka ma'ana mutumin da yake baya samun bukatunsa na ci da sha da tufa da gurin zama da kiwon lafiya da sauransu sannan kuma wal masakin miskinai masakin jam'i ne na miskin miskin kuma an doka daga almaskana kaskanci kaskanci da rashin daraja kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa duribat alaihim adh-dhillatu walmaskana an ɗora musu ƙaskanci rashin daraja to malamai suka ce domin talauce wani sa'ili zai sa mutum ya fada cikin abin da zai zubar da mutuncinsa sannan kuma a gurin mutane wanda ba da hali a mu'amala ta rayuwa mu'amala ta jama'a wanda bai da hali bai da daraja sai a gurin masu imani wanda yana da imani komai dukiyarsa wanda ya samu tarbiyyar alkur'ani tarbiyyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya rena talaka amma al'adance galibi mutane in baka da hali baka da daraja a gurin su baka da wani ko sallama ba zai maka ba kai masa sallama sai ya kalle kai kau da kai ya wuce wannan ina ransu da ni zai mun sallama za ga mutum da san da baka da komai baya kula ka amma ranan da aka ce ka samu dukiya shine na hannun damanka kuma san da kana da hali wani shine na hannun damanka amma da zarar ranar da aka ce kai asara ka koma baya sai hatta a cikin wayarsa inda maka sai ya goge ko ya saka cikin blacklist yanzu baka da kima baka da amfani to shi yasa aka cewa miskin miskin saboda me a idan jama'a a idan mutane ba da kima za ka ne babba a gidanku kai ne babba a gidanku za a zartar da wani abu ko shawara da kai ba za a kai ba amma kannan ka can karshe da yake shine ya gina gidan kai da iyayenka duk kuna zaune a ciki shi yake cefanen gidan shi yake sayan ragon layya da wani asibiti shi yake yi kai kana nan zaune an zo ana neman shawara sai a ce a bari sai wani ya zo kuma kana shawara fa ba wai magana ba da dukiya ba inda ba da dukiya ne sai a ce me a jira shi amma ra'ayi ake nema amma hatta ra'ayin naka ba a yadda ba saboda kai talaka ne ba a bukatar ra'ayinka a fahimta to shi yasa malamai suka ce almiskin an dauko daga almaskara to shi yasa wani ya wasu baitoci yake nuna irin yadda mutane suka raina talaka kuma suke girmama mai kudi yake cewa innal ghaniya idza takallama mukhti'an qalu sadaqta wa ma nadabta muhala suka ce mai kudi idan yayi kuskure yayi magana yayi kuskure sai ce ranka dai ka fara gaskiya wannan zancen haka yake kuma sun san kuskure yayi أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال أما تلك إذن يا مغانا سيسيتي كريا كي سيسكما غسكيا يكي سلالة سروس أبن دي فلا سيكي تيوى إن الدراهم في المواطن كلها تكسر رجالا مهابة وجمالا هكا الأمر دوكي أتك إن كان هذا نيرة كان هذا دلا أكوئنا كان هذا درجة kai mutumin kirki ne kai bawan Allah ne kai mai faɗin gaskiya ne kai mai tsoron Allah ne an fahimta sai ki tafahiyar lisanu liman arada fasahatan in kana neman fasaha iya magana karka wahal da kanka kawai ka samu dukiya in kana da dukiya shikenan komai za ta yi maka wani yanzu ya zai fasaha sa ya komai ya iya bayaninsa amma ba ya da taro ba ya da sisi wa zai kula shi amma ka zo kanka ce komai kai shiru kana ta kallon mutane amma kana bayarwa kana ta bayarwa ce wani zai awa biyu yana magana yana surutu an tashi wa za a yabawa eh kai da ka bayar kai za a yabawa saboda haka ce naira dala su ne fasaha wa ya silahu liman arada qitalan kana so yaki kana bukatar makamai in da akwai dukiya to shi an gama magana a kowa a cikin alkur'ani ma Allah yake ta jahidu bi amwalikum wa anfusikum ana magabatar da dukiya to shi ne aka ce wani mai kudi ne ko kace kai kana zuwa England ne kana zuwa America kana zuwa wane ne kai baka taba yin makaranta ba baka iya turanci ba ta yaya kake mu'amalar su ta yaya da wani yare kake magana da wani yare kake magana su sai fudda kudi ya nuna masa ita kaga wannan ita na gani ita wannan yana jin yaren duniya gaba daya duk yaren duniya yana ji to shine wahallu shahid anan wal masakin an dago daga almaskana saboda idan mutum yana cikin talauci sai ya shiga cikin wani yanayi kai magana danka ba zai kula ka ba danka kai talaka ne danka ya girma baka biyan bukatarsa yarka ta girma baka iya biyan bukatarta kana magana ya kalle ka ya wuce ya tafe sa kana magana ta kalle ka ta tafe sa saboda me talauci Allah ta'ala ya faɗi abuwa guda biyu anan na farko alfuqara talakawa wal masakin miskinai to shi malamai suka tattauna fuqara da masakin duk abu ɗaya ne ko ko fuqara daban masakin a daban a Qur'ani akwai guraren da Allah ta'ala ya ambaci fakiri kawai a wani gurin kuma ya ambaci miskini kadai a fuskar ciyarwa ya fadi a wani gurin fakiri kawai a wani gurin miskini kawai to shine malamai suka ce inda aka ambaci fakiri kawai ya shafi fakiri da miskini inda aka ambaci miskini kadai ba kawo fakiri ba ya shafi miskini da fakiri gaba daya inda aka samu sabani shine anan Allah ta'ala ya hada su innamas sadaqatu للفقراء والمساكين أسلي العطف يقتضي المغايرة تشين أبو ديني فكيري ما دبا مسكيني ما دبا كوكو دكا ننسو ديني مسكيني ده فكيري ده أبو ديني malamai suka samu tattauna wasu suka ci duk abu ɗaya ne amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa miskini daban fakiri daban saboda sunayensu sun sha bamban saboda aka abin da waɗannan sunayen suka kunsa nama a nama dole zai sha bamban to amma me bambancin ana aka samu saɓani malaman luga da malaman fikihu da malaman tafsiri duk su samu saɓani wasu suka ce faƙir shi ne wanda yake a wato ya fi tsananin bukata faƙir ya fi tsananin bukata to sha sa masu kace Allah ta'ala ya gabatar da shi kuma Allah ta'ala ya gabatar da shi kuma Allah ta'ala yake cewa dangane da miskini amma safinatu fa kana li masakin ya'maluna fil bahri isar annabi Musa da zulqarnain khidr na'am na'am annabi Musa da khidr na'am mace jirgin ruwa ne amma na miskinai mutanen da suka mallaki jirgin ruwa a ce masa talaka saboda haka fakiri ya fi talauci wasu kuma suka ce a miskini ya fi talauci akan fakiri saboda shi miskini saboda tsananin bukata har ya kasa haƙuri yana zuwa yana tambayar mutane yana kaskantar da kansa amma shi fakiri yana cikin bukata amma da dan dama dama shi yasa mai yana kame kansa baya zuwa yana tambayar mutane kamar yadda Allah ta'ala ke cewa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una fi darban fil ard yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifu bismahum la yas'aluna an-nasa ilhafa yana kame kansa jahilai suna daukan su masu hali ne saboda baya zuwa yana roko ayo ma haka ne ko aka ce wani yana cikin bukata ai to ai ba ma ganin shi bai taba tambaya ta ba haka mutane suke so mutum ba zai baka fi sabilillahi ba sai idan ka zo ka roke shi ka zubar da mutuncin ka su saboda haka saboda ba sa roko ba su zuwa gidajen mutane ba sa tsaya cikin masallaci tsaya su yi tambaya wa jama'a su fi sabilillahi babu abinci a gidana saboda haka jahilai suna daukan su a matsayin me a matsayin me masu wadata to shi ne suka ce ai jahilan sai da sun ga wani abu tukuna suka zaci cewa su masu wadata ai ba za su dauke su a matsayin masu wadata ba in ba su ga wani abu ba saboda haka miskini ya fi tsananin talauci fakiri yana sama da miskini alai halde wani sabani ne tsakanin malaman luga da malaman fikihu da malaman tafsiri saukin abin shi ne babu wani hukunci da zai biyo bayan wannan da in ka ce duk ɗaya suke allah ya tabbatar fakiri ma ya cancanci a bashi zakka miskini ma ya cancanci a bashi mai zakka in ka ba miskini zakka ba wanda zai ce ma zakkarka ba ta yi ba in ka ba fakiri zakka ba wanda zai ce zakkarka ba ta yi ba saboda haka babu wani hukunci da zai biyo baya sai dai in kana karanta alkur'ani za ka tarar da cewa mafi yawan gurare na ciyarwa ko zargi akan rashin ciyarwa ko yabo akan ciyarwa Allah madaukakin sarki yana ambaton miskini ba fakiri ba galibi alal misali Allah ta'ala ya zargi waɗanda ba sa ciyarwa Allah ta'ala yake cewa wala yahuddu ala ta'am almiskin sannan kafirai gobe ke mai laka tambaye su ma salakakum fi sakar lam naku nut'imul miskin ba ma ce da miskini sannan Allah ta'ala ya yabawa waɗanda suke ba da zakka suke taimakawa suke ciyarwa suke ce da miskini wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan za ga miskini Allah ta'ala yake ambatawa sannan wajen kafara kafara sai ka ji Allah miskini ke kawowa wajen kafara da zihar faman lam yastati fa yut'amu 60 miskinan wajen kafara rantsuwa fa kafaratu it'amu asharati masakina sannan wajen kafarar kashe namun daji au kafaratun ta'amu masakina kusan zaka ce ba da umarni a ciyar kuma aka ambaci sunan bakiri kusan zaka kace kamar guri ɗaya ne wa at'imul ba'isa albaqi amma suka ce galibi a ciyar miskini wajen kafara miskini wajen yaba wanda suke ciyar ɗin miskini wajen zargin ba sa siyarwa ɗin miskini ake kawowa wanda kamar zai nuna maka cewa shi miskini bukatarsa tana sama da fakiri amma ala ya haɗe kamar da muka ambata wannan baya da tasiri a wajen ba da zakka sannan dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala allam inna masarakatu lil fuqara'i ga fakirai da miskinai da masu aiki akan zakka da waɗanda ake lallashin zukatansu to shin wannan allamu littamliki ko kuma li bayani listihqaq an mallakar musu zakka ne koko lamu anan tana nuna waɗannan su ne waɗanda suka cancanci zakka wannan yana da tasiri akwai hukunci da malamai suka gina akai wannan matsala zamu jinkita ta zuwa ƙarshen aya ina da lokaci ya yi za mu tsaya a nan gobe na Allah kai mu sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dadarsa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗayanmu Allah muke roƙo kamar yadda ya nuna mana farkon wannan wata Allah mu roƙi sarki ya taimaka mana wajen azumi da kiyamun laili da sauran ibadu kuma ana madaukakin sarki ya karba mana kyawawan ayyukanmu kamar da zo muka ishara muka tambihi a kai wannan zabe da aka yi an zabe shugabanni Allah madaukakin sarki ya sanya imani da tausayi da adalci a zakatansu Allah subhanahu wataala ya sa wannan zaben da Allah ya mana shine mafi alkhairi Allah subhanahu wataala ya taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك